أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأنهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na aljawabu kafi bi man sa'ala an dawa shafi wanda aka fi sani da adda'u wa dawa littafin babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah darasi da ya gabata ba mu rushe ba dai muna cikin babi wanda malam ya ima take mani itama da adal afwi ko mu ce fasali afwi fasalin da malam ya ima take mani itama da adal afwi ma al israwi ala dhanbi ka huwa kal mu'anid malam a cikin wannan fasali kamar yadda muka ce bai gushe ba yana raddi ne ga wata shubuha wadda wasu suke amfani da ita domin su ci gaba da tura cewa akan abin da suke na laifuffuka da saba ma Allah da kuma kin bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni domin kawai su ɗauki hujjar cewa Allah mai rahma ne Allah mai gafara ne Allah mai karamci ne don su ta yi abin da suka dama ma'ana su a tunaninsu tun da rahamar Allah yawa gare ta to kowane irin zunubi suka yi suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan rahamar za ta lullube su ta sa Allah ya hukunta musu tare da cewa kuma sun mance Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa dokokin shi ne a wannan duniyar ya shimfiɗa dokokin shi ya yi umarni a yi wasu abubuwa ya kuma yi hani a yi wasu abubuwa ya yi alƙawari ga duk wanda ya bi umarnin shi ya abin da ya ce zai karrama shi zai girmama shi zai mishi kaza sannan ya yi alƙawarin cewa wanda kuma ya saba mishi yake yin abin da ya ce shi ma ga sakamakon shi shine malam ya ce to ai su sun mance cewa Allah subhanahu wataala shadidul iqab ne mai tsanin hukuma ne kamar yadda zaman to gafuru rahim ne sannan kuma mai tsanin hukuma ne sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tanadi wuta da aljanna ga aljanna da wanda suka zama to masoyin shi ne suka rayu karkashin yi musu biyayya ga kuma wuta ita kuma waje ne na hukuma ga wanda suka rayu karkashin saba ma Allah da kangare ma umarnin shi to kenan wannan shine abin da wannan fasali ya kumsa malam ya kawo hadisai da dama bai gushe ba yana kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ringa nuna cewa wanda ya rayu a ƙarƙashin inuwal bin Allah ga sakamakon shi ko kuma hadisan da za su ringa nuna cewa lalle duk wani mutum dan adam dole ne sai ya yi tanadi sai ya shirya ya zaki damtse wajen biyayya ga Allah saboda wata rana ko saboda zagon mutuwa ko saboda tashar kiyama ko saboda kwanciyar kabari daga cikin hadisan da malam bai gushe ba yana kawo su domin ya ringa ma a sa mutane su yi hannunka mai sanda kar su yi sakaki wajen ima Allah subhanahu wataala biyayya hadisin da muka karanta hadisin abi hurairah ko hadisin mu'az afwan hadisin mu'az da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mun wasiya cewa kan in hada bautar shi yake cewa ka kakkayi kakkayi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da an kashe ka ko da an yaƙe ka ko kuma ko da an yaƙe ka ko da an ƙona ka sannan kakka saba ma mahaifanka ko da an umarce ka ka fita daga iyalanka ka kuma fita daga dukiyarka yanzu Allah ka sannan kuma kakka bar sallah ta farilla da gangam sai mu lallaki cewa duk wanda ya bar sallah ta farilla da gangam to lalle hakika alƙawalin Allah na kariya da zai ba shi da kuma lada akan wannan to ya kuma ta da gare shi sannan mazalata kam kakkar da ka ka sha giya dan saboda shi shan giya shine tushen dukkan wata alfasha sai mun ga Allah ke ce mushi iyyaka wal ma'siya ka shedin ka da saba ma Allah saboda ita masiya tana sabbaba sankowa mushin ubangiji subhanahu wataala wannan hadisin muka ce duk da hadisin bai tabbata wata hanyar isnadi amma dai gaɓoɓi na hadisan suna da shaidodi wanda suke goya musu baya akan tabbatar su hadisai ingantattu sun nuna girman shauka ga Allah sun nuna girman saba ma uwaye sun nuna girman barin sallah ba tare da wani uzuri ba sannan sun nuna girman shan giya kenan a jumulci hadisin koda bai inganta yana da hadisai wanda suka goya mushi baya ta hanyar isnadi da wannan hadisin ta yana daga cikin hadisin da suke nuni cewa ashe yin hakan laifi ne ashe ma wanda ya haka kuma zai je ya haɗu da hushin Allah kenan kaga idan dai mutum zai haɗu da hushin Allah dan ya sa'a mishi ko dan ya ga umarnin shi to magana cewa a tabbata akan laifi a dogara kuma akan ni'imar Allah ko gafarar Allah wannan ban taso ba tunda dai Allah ne shine riya alƙawarin ka sa'a mushi zaka haɗu da hushin shi to wanda yace wanda wanda yace maka zaka haɗu da hushin shi to bai kamata kuma ka sakankance ba kai sa'a mushi ko kuma ka kibin dokokin shi malam yake cewa hadisai a wannan babi hadisai ne limkin abin da muka ambata ma'ana wannan kaɗan ne daga cikin abin da muka ambata akwai hadisai diya wanda suke magana a cikin wannan babi mun dai bausu ne kawai saboda ka a tsawaita malaki cewa don haka bai kamata ba ga duk wanda ran shi ta mushi nasiha ya rumtse idan shi da kallon wannan hadisan ya aika kanshi cikin saba ma Allah ya kuma rataya shine ya dogara da cewa da kyakkyawan zato ko kuma da kaunan rahmar Allah subhanahu wataala malam ayyaka magana ta Abdul Wafa ibn Aqil yake cewa ka guji ka guje shi kadda ka roƙu da shi kenan Allah subhanahu wataala ka guji Allah ka kiyaye Allah kada ka wuku da cewa Allah mai rahama ne ko mai kaza ne ka je kuma kai sa'a wa shi cewa saboda shi Allah shine ya kaddara a yanke ma wanda yayi sata wanda yayi sata gulgudan abin da ya kai dirhami uku a yanke mushi hannu hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Umar ko a afwan hadisin Abdullah dan Umar yake cewa manzan Allah ya yanke hannun wani da ya sata wanda ya dau silke ko a ce ba silke ba kamar abun kariya a wurin yaki abun kariya ai addir yawa addir da ya dau addir manzan Allah ya yanke mishi hannu wannan dir'in gwalgwadon shi ko a ce kimar shi balagin shi shine dirhami uku to kaga wanda aka yanke mishi hannu da ya dau dirhami uku to ina kuma a ce in ya kashe wani ina a ce in ya sha giya ina a ce in yi shuka da Allah to kuma ya je da Allah subhanahu wataala kaga abin da za a mushi ya yi haka nan ma to wannan hannunka mai sanda ne a ake ima bayi haka nan yace wanda ka guji wanda ya kaddara a yi bulala ga wanda ya sha giya giya wannan ko da gwalgwadon kan allura ne ma'ana nan muka ce nan malam girmama abu yake ko a ce misali yake badawa koyi da hadisin manzo Allah manzo Allah da yake cewa ma askara qaliluhu wa kathiruhu haram abin da dai da ya bugas kadan ne ko da yawa ne haram ne ma'ana ya zama ya zama haramun wannan abin a shashi ko ai wannan yashi to kaga duk abin da ya in mutum ya sha giya ko kadan ce ko diya inda ta sa shi ya mai to kaga mula da zamu shi haka nan yake cewa ka kiyayi wanda ya sabbaba ya kaddara wadda ta shiga macen da ta shiga huta ta saboda musta saboda musta idan mace ta shiga wuta saboda musta to ina a ce in saboda mutum ne ko saboda al'umma ne wata mata ce kamar da hadisi ya zo ta hana wata musta ta tsare ta a gida ba ta zo ta je ta nemi abinci ba ita ko bata bata ba manzo Allah yake cewa ta hana ta abinci bata bata ba sannan kuma ta hana ta ta je ta nemi ta ci daga cikin arzikin Allah a bayan ƙasa har wannan musu ta mutu dalilin haka Allah subhanahu wataala ya sa ta wuta sannan manzo Allah ya afon wannan malami yake cewa ka kiyayi wanda wanda riga ko ka ce farmalan ko ka ce riga a ciki bebaudan ta kama da wuta ga wanda ya sace ta ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wanda an dawo daga yaki kafin a raba ganima ya saci wata ako a ce ako ne ya ɗauka ya ɓoye wata farmala ya ɓoye wata farmala ba a raba ba shine ya gululu to dalilin wannan wuta take ci a cikin kabari tare da cewa kuma shahidi ne an kashe shi a wajen yaki to wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wani abubuwan to ina a ce mutum in kuma ya tara laifuffuka da dama a kan shi na saba ma Allah subhanahu wataala to me kake tunanin cewa zai je ya haɗu da shi malai yake cewa wa qala al-imam ahmad حدثنا أبو معاوية حدثنا عفوا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة أبو معاوية أبو عفوا حدثنا أبو معاوية عن أه حدثنا نعم أبو معاوية حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان ابن يا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال من رجلان على قوم له سنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ما لا هيك cewa wannan hadisin haddathna وفي وفي وفي وفي وفي وفي الأحمد وفي وقال عفوا وقال الإمام أحمد ما لا هيك cewa إمام أحمد yake cewa حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ya zantar da mu hadisi yake cewa haddathna al-a'mash al-a'mash mihran ibn sulaiman ko sulaiman ibn mihran al-kufi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya zantar da mu daga sulaiman ibn maisawa an tariq bin shihab tariq bin shihab yanfa'u yana daga wannan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dakhala rajulul jannata fi dubabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya shiga aljanna dalilin kuda kamar yadda wata mata shiga ko dalilin Musa ta shiga wuta haka nan wata mata shiga aljanna dalilin mi dalilin kare to anan manzo Allah yake cewa wani mutum ya shiga aljanna dalilin kuda wani mutum kuma ya shiga wuta dalilin kuda shi ma duk qalu kaifa zalika ya rasul sai da fuskati ya manzon Allah yaya hakan ya kasance kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man rajulani ala qaumi wasu mutane guda biyu sun huce ga wasu mutane ko kace wasu mutum biyu sun huce a ga wasu mutane wasu jama'a wannan mutanen suna da wani gumki wannan gumkin nasu idan ka zo baka isa ka huce wannan wajen nasu ba hatta yuqarriba lahu shay'an sai ka kusantar da wani abu sai ka ba da wani abu a matsayin neman kusanci zuwa wannan gumkin ko ka ba da sadaka ko ka yanka wani abu ko dai ka ajiye wani abu fa qalu li ahadi wa inna mutanen da suka za su wuce sai suka ce ma daya idan kana so ka wuce sai ka yi kusanci sai ka ba da qurbani ma qarri sai ce a to ai ni bani da abin da zan bada sai suka ce qarri wa lahu duwa kai dai kai kai ka ba da kusanci ko da kuda ne ka kashe kuda ka bada ko kuma ka ce to na bada wannan kuɗin ko da ba kashe shi ba na kusanci wannan gumkin da neman albarkash ko neman kaza na gabatar da wannan kuɗin wannan mutumin faɓar raba sai ya kusanta su kuma suka haka fakhallu sabilu sai suka ce to kai wuce kai ka tsira wannan mutumin da ya mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi wuta wa qalu lil akhar suka ce ma ɗayan qarrib to kai kusanta mana nemi kusanci shi wannan ɗayan ya ce ai ni ban zamanto in nemi kusancin wani wanda ba Allah ba in nemi kusanci ga wani abu ga wani ɗaya wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ai hakan bai halitta ba a musulunci ai ba a yin yanka sai dan Allah ba a ba da wani abu da neman kusanci ga wannan mutumin in dai ba Allah ba in zo kawai in ajiye maka saraka in ce ina neman kusanci a wajenka ka tseratar da ni a gobe kiyama ko ka ba mini samun wani abu to wannan ba a yi in ba da Allah subhanahu wataala ba da sai da yawa daka haka da yawa daka haka fa dagabu unuqahu sai suka juye shi ma'ana kawai sai kashe shi da suka kashe shi kuwa fa dakhal jannata sai ya shiga aljanna da dalilin haka wannan hadisin idan ka dauke shi hadisi ne wannan hadisi ne mai kushi ga shi Suleiman ibn Mihran ko suleiman afon ibn maisara amma dai hadisi ne wanda kuma ya inganta sanadin shi sanadi ne wanda ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi idan ka dauke shi za ka ga ya nuna maka cewa ga wasu mutane guda biyu abun ma da suka yi bai taka kara ya karya ba ya kaddara wa ɗaya shiga aljanna kuma ya kaddara wa ɗaya shiga wata a zahiri idan ka dauka kawai mujarrad kusanci ne suka yi wannan kusanci kuma kudan tana mayuwa ba ma ya dauko shi suka yi suka yanka shi ba suka beka shi a kawai so ne ake si wani kuduri a zuciya wannan kudurin kaga shine ya sabbaba musu kaga wannan kamar yadda kafirai suka zamanto suke cewa amma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suke cewa mu wa'annan gumakan mun bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan zai nuna maka cewa idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ma wannan bawan shiga wuta tare da cewa shi yana ganin abin da ya dinga tsira ne ko kuma yana ganin abin da yawa yau za ka yi karaya karya wani bai ta karaya karya ba wani abu bane babba kawai idan na ce na ba da kuda kuma kudin ba ba da shi bane a zahiri haka ya saba mana shiga aljanna ko kuma haka ya saba mana shiga wuta to ina a ce kuma wanda shi kuma a rayuwar shi ma ya tabbata akan bautar gunki ko kuma ya tabbata akan hada hada bautar Allah subhanahu wataala da wani ko ya tabbata akan saba ma Allah aka kuma yake tunanin cewa idan ya ji rahamar Allah za ta cece shi to kaga wannan hadis ya nuna wannan maganar ba haka ba ce wannan kuma malaki ta wannan kalmar guda da muke ganin ta kalma ta baki da zaka wade ta mutum yana mutum bawa zai yi magana da ita yana ganin cewa ba koyo ce amma wannan kalmar ya hawi biha za ta sa mutum ko zai mutum zai shiga ko zai gangara da wannan kalmar a cikin wuta nisan da zai yi a cikin wuta ya fi nisan tsakanin gabas da yamma tsakanin mawaɗan rana da mahudan rana in ya shiga cikin wuta nisan da zai yi ma'ana mutum magana zai yi yana ganin cewa ba koyo ba ce amma wannan kalmar za ta iya kai shi wuta bayan lokacin da manzala sallallahu salama mu'azi ibn jabal da ya ce mushi yake ce mushi da yake yake tambaye shi cewa an gaya maka abin da zai kai zai sa ka ka shiga aljanna ko kuma da ya tambaye shi afwan da ya tambaye shi cewa zan tambaye afwan da yake ka gaya mun wata kalma wadda za ta sa na aljanna za ta kuma nisantar da ni ga wuta sai mun zalla ta yi suke cewa ka tambaya ga ubabba amma dai mun kamanta hadisi amma dai abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sare mishi to a cikin hadisi yake ce mushi bari in gaya maka wani abu wanda zai mallake maka duka wannan da ya gaya mushi akan sallar dare da azumi da sauran sai ke cewa to rike harshe ka kame harshe sai ma'az yake cewa to ya rasulullah shin mu za a kama mu da abin da muke hudi ne sai manzo Allah ya ce mushi to shin ana sa mutane wuta ne ai ana sa mutane wuta ne dalilin abin da harashin suka gibba dalilin maganganunsu maganganu mara kyau kati a naman wani ka ci mutuncin wani ko ka faɗi maganganu wanda suka wusa ta Allah subhanahu wa ta'ala to dalilin wannan shi yasa hadisi yanzu daga abi hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma tabayyana fiha yahwi biha fil nar ab'adu ma bayna mashriq wal maghrib bawa zai iya magana da wata kalma bi shi bai ma kula ba da abin da ya faɗi yana ganin kawai akwai wani amma wannan kalmar za ta iya za ta iya sababa masa shiga wuta yayi nisa a cikin wuta nisan da ya kai kamar mahaɗin rana da mahudan rana ma'ana yadda zai gandara ya shiga wuta to kaga shi yasa aka umarci mutane in za ka yi magana ka faɗa da kai ko kuma ka yi shiru shi yasa Allah subhanahu wataala da yake ce ma bayi su rinka faɗin magana mai kyau ko bani Isra'il wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila ألا تعبدوا إلا ما يقولون الإنسان هيك وقولوا للناس حسنا كسبوا تاما قوة ألا سننكما جمد قوة هي أكيد كسبوا هي ألا كتا سننكما وقولوا للناس حسنا سننجا يوم مغنى ميكو كمتان حكما ألا كفدي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا فقاموا باينا سننجا فدي مغنى مغنى ميكو mali yake cewa wa rubbama ittakala ba'da al-mubtaghin ala ma yara min ni'amillahi alayhi fi dunya wa annahu la yughayyiru ma bihi mali yake cewa da yawa ma za ka ga shashin wasu wanda suka rudu sun dogara akan abin da mutum yake gani na ni'imar Allah da ya mishi a nan duniya ya ba mutum lahiya ya ba mutum arziki ya ba mutum ko ilimi ko dukiya ko wata ni'ima ta mulki ya bashi to ya ringa tsammanin cewa Allah ba zai canza wannan ni'ima a tare da shi ba wa yazunnu zalika annahu min mahabbati la sannan ya tsammanin cewa wai kawai dan Allah ya bashi ni'ima dukiya ko mulki ko na yana ganin cewa wai Allah yana Allah yana san shi ne alhali Allah subhanahu wataala yana ba da duniya da duk wanda ya so mumini ko ba mumini ba maliki cewa annahu yu'tihi fil akhirati afdal sannan mutum ya tsammanin cewa wai Allah subhanahu wataala zai bashi a lahira abin da yafi abin da yafi abin da ya bashi a duniya tare da cewa kuma a hakan wai yana tabbata yana yana tabbata akan saba ma Allah yana yin burzi ga dokokin Allah subhanahu wata'ala malai ce wa hadha min al-gururi wannan kuma yana daga cikin rudi malai ke cewa qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa a cikin musnad haddathana yahya bin ghailan haddathana rashid bin sa'ad an harmalah bin imran at-tajibi عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتجيبكم أه؟
التجنيبي كمان دليل إيه زمان ناجي كمان مقدمة كهباني منية كهباني منية التجنيبي على نعم yake cewa عن النبي أه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاسيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ما لا يكتي إمام أحمد أتكم مسلم يكتي وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشد بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي كو التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زم الله صلى الله عليه وسلم يكتي إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد إذا كذا الله سبحانه وتعالى ينا باباوا من الدنيا دقى دنيا kaga Allah ya ba bawa duniya a kayan more rayuwa na duniya alama asi wannan bawan kuma yana tabbata akan saba ma Allah kaga yana bashi a duniya ma yuhibbu abinda wannan bawan yake so to fa inna ma huwa istidraj wannan talala ce Allah subhanahu wa yake ba wannan bawan sai manzo Allah ya karanta wannan aya falamma nasu wa zikiru bihi lokacin da suka mance abin da muka tunatar da su fatahna alaihim abuwa ba kulli shi ba suka manci mana sun shiga cikin ni'ima sai suka manci abin da aka tunatar da su sai Allah ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shi sai muka bude musu kofofi na komi suka manci abin da aka tunatar da su na wa'azi na lahira to sai Allah ya ce sai muka bude musu kofofin komi na ni'ima arziki ya zo musu Allah ce hatta idza fawtu ma wutu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba suna jin daɗi Allah ce akhadnahum baghtatan sai ko muka kama su kai tsaye muka kama su ma'ana ba shiri fa idza hum mublisun sai ga maka su suna hallaka sai ga maka su suna suna suna da ake cewa suna hallaka kace suna bacewa malam yake cewa wani ka wannan hadisin wannan hadisin na musnad ibn afwan al-haythami ya ambace shi a cikin majmu'u zawaid al-imam at-tabarani ya rawaito shi al-haythami bai yi ta'aliki akan wannan hadisin ba amma a cikin hadisin akwai rawi wanda ya zama to da'ifi ne shine wannan rushdin ibn sa'ad yana da tsarauni to amma hadisin shi ma wannan koda bai inganta ba shi ma ta hanyar isnadi akwai hadisai da suke goya mashi baya wani akwai hadisai wanda suke goya ma wannan hadisin ba kenan koda bai tabbata ta hanyar isnadi to akwai hadisai ta hanyar sanadi ta hanyar matani wanda suke goya masu baya za ka gani faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai ayoyin Qur'ani ma Allah yake faɗi game da kafirai wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum huwa khayrun li anfusihim ko innama numli innama numli lahum yazdadu isma Allah yake faɗi cewa kafirai kai su tsammanin talalar da muke musu ko kuma tsara musu jinkiri da muke musu mu jinkirta musu mu ba su ni'ima mu ba su kayan jin daɗi na duniya Allah ce kasu tsammanin cewa kasi tsammanin cewa wannan wata ni'ima ce a gare su ko alkhairi Allah ce a'a wannan mun musu haka ne dan su ƙara yin zunubi su je cika zunufin da aka rubuta musu karshe kuma su ji Allah ya kaso da Allah ya ta wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'a kama ta'kulul an'am sai Allah ce wan naru matawalla kafirai su ci su sha a duniya su more jin daɗin su amma kuma karshe su ci su sha kamar yadda dabbobi suke sha suke ci su sha su ji daɗi amma kuma karshe wuta za su shiga da wannan hadisin yana nuna cewa ashe kakkan rubu da wata nima da Allah zai ma wani ka ga wani yana cikin saba ma Allah amma kuma ga shi da ni'ima ka gan shi da ni'ima kai kuma ga ka a yanda kake bin Allah ko da yaushe kana daga cikin wanda suke bin Allah amma ka samu kanka cikin kunci to shi wancan da Allah ya mushi wannan ba wai da yana son shi bane ta lalace sannan kuma ita duniyar ma kanta jarrabawa ce da mai zama mu ne ba gabaki ɗayan mutane ma Allah da ya halitta mutane in ma dukiyar aka baka jarraba kai in ma ba baka ba dukiya ko ba baka jin daɗi ba shi ma jarraba wani Allah ke cewa tabaraka ladhi la waraka alladhi khalaqa al-maut wal hayata ay Allah ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah na faɗi a wani waje wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un muna jarraba ku ne ba alkhairi ko kuma sharri wannan dai jarraba ce dan Allah ya gani waye zai iya cin jarraba waye waye zai iya cin jarrabawa shi sa Allah ke yi wala nabluwannakum hatta na alamar mujahidin minkum wasabirina wa nablu akhbarakum to wannan hadisi ne yana nuna cewa ashe kar mutane su rudu da wani abu na jin daɗin duniya da za ba wasu waɗanda suka kangare ma Allah kai tsammanin ko su Allah ne ke san saboda ita wannan duniyar ba kun bace a wajen Allah ita duniya batta da wani balan batta da wata kima a wajen Allah kisa manzo Allah ke da wani hadisi da a ce duniya ta kai fuffuken sabo daraja a wajen Allah to da ba ba kafiri ko da kofi na zuwa ba amma tare da cewa kuma duk jin daɗin duniya ma Allah subhanahu wataala ya yi shi ne saboda yan adam saboda mu saboda mu'mine saboda mu'mine ne Allah ya wani abu shi kafiri ma kawai cin ladan yake cewa kamar yana cin albarkacin mu'mine ne amma kuma a lahira wannan na mu'mine ne kadai amma saboda Allah subhanahu wataala ya zama to ar-rahim ar-rahman ne akwai ya zama to ar-rahman ne to kuma rahamar ta duniya ta haɗe ma wanda ba mumini ba Allah ya alƙawari wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha duk wani abu da ka sani da ta yi a bayan ƙasa mutum ko aljani ko dabba to wannan Allah ya alƙawari sai ya bashi abin da zai ci ya bi shi ko bai bi shi ba shi sa ma kafirai ma lokacin da Allah yake magana akan ni'imar da ya yi ma makka yake cewa ya yi ni'ima kaza annabi ibrahim afwan amani annabi ibrahim da ya addu'a Allah ya arsa maka da iyayen itatuwa da kaza da kaza da kaza da kaza sai annabi yake tambaya to wa man kafara sai Allah ya ce wa man kafara ma har wanda ya kafunta a makka fa umatti'uhu qalila shi ma dan zan yadda shi dadi ma'ana ko kafiri ne inda ya tashi a makka to sai ya ji dadi sai ya shiga cikin wannan ni'ima da take cikin makka sai dai kuma da ƙarshe shi ya ga ma'an gaba kaga Allah ke cewa kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq wane ne ya haramta jin dadi kayan kawa da ado da jin dadi da arziki na duniya da Allah yayi sai Allah ce cewa ai wannan lillazina amanu an yi ta ne da mu'minai saboda mu'minai sannan kuma khalisatun yawm al-qiyamah sannan kuma a ranar tashar kyawa ba wannan nasa ya su kare a lahira kuma kafu a duniya kafin zai iya tarayya da su amma ba wai yana nuna cewa Allah yana sa shi bane ko kuma Allah subhanahu wataala yana ya nuna su ya zuwa gare shi saboda hadisi zai zo zamu gani cewa Allah yana bada duniya ba ma wanda yake so ga wanda baya so wannan fade wannan ayal shi yasa manzo Allah sai ka wannan ayal dan a nuna cewa to mutanen kafirin baya ma da Allah ya ba su ni'ima dalilin kuma kan gare ma Allah da take suka manci abin da aka musu wa'azi ƙarshe wannan ni'imar ta zamanto azaba ce Allah ce lokacin da suka yi alfahari suke jin daɗi suke ganin kan wannan abin an ba su ne ko da saboda wani ƙwarewa su sai Allah ce a kan namun bakin sai muka kama su kai tsaye za mu wani su sai ga maka su mubuli su ne suna masu ɗebe ƙauna ko suna masu masu ɗebe ƙauna daga samun rahmar Allah kaga haka za a gani ɗan ƙaruna lokacin da shi ma ya alfahari yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce ni wannan dukkin da gani an bani ma an bani ne akan kwarewa ta dan na isa ne dan na iya ne aka bani to da yi wannan alfarin sai Allah ce fa khasafna bihi wa bidari al sai muka shahe shi da shi da dukiyar da gidan shi da komai da ya mallaka kawai aka shahe shi a kasa to kaga wannan da yima Allah alfahari amma da Allah ya bashi dukiya ko babun Allah bai yi mala yake cewa wa qala ba'du salaf shashin wasu magabata sun ce idza ra'aita Allah yutabi alayka ni'amahu wa anta muqimin ala ma'asi fahdhirhu yake cewa idan kaga Allah subhanahu wata'ala yana bibiyan ni'imar shi akan ka sannan kai kuma kana tabbaci akan saba mushi to ka kiyaye Allah yake fa inna ma hustijrabi min wannan talala ce Allah subhanahu wata'ala yake yi ma wannan bawan yastadrijuka fihi Allah yana ma talala ne a cikin wannan ni'imar da yake baka وقد قال تعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى يقول يا القرآن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فدة ومعارج عليها يظهرون الله يكتي وبادن badan mutane ka zamanto al'umma guda ba ma'ana nan al'umma guda ba dan kowa kai zamanto kafiri ba da Allah ce to da ja'alna liman yakfuru bir rahman da mun sanya ma wanda suka kafirce ma Allah da mun sanya musu libuyutun gidaddajinsu suqufan min fiddati za mu sanya musu rihi rihi na azurfa wa ma'arija da kuma matattakala iskale iskale wanda alaiha ya zamu wanda akan shi ne za su su je wannan gida shi ma mu sa shi zaman to na azurfa Allah ce sannan wa libuyutihim abwaban za mu sanya gidajen shi zaman to kofofin gidajen su kofofi ne na azurfa wasu ran da kuma wasu gadaddaji su ma dai na azurfa wanda akan wannan gadaddakin ne ya tacciku da suke cikin fida ba suke suke ne aka cewa suke ringe sawa Allah ce wa zukhrufa sannan za mu ba su zinare ko kace za mu ba su wata kawa ko ado na duniya Allah ce amma wannan ba kai bane wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya duka wannan abin da aka zana ba komai bane kawai jin daɗi ne na duniya sai Allah ce wal akhiratu inda rabbika amma ita lahira a wajen ubangijinka lil muttaqina ta masoyan Allah ne kaga wannan lamul ikhtisas kamar yadda malamai suke cewa ka khasul lahu wannan na masoyan Allah ne kadai kafirai ba za su ba za su yi tarayya da mu'mini ba a cikin jin daɗin lahira to wannan aya kaga ita ma ta nuna cewa ba dan kan mutane su a waye gari ba kowa ya zama kafiri kaga ga cewa kafiri kaza an ba shi ni'ima kafiri kaza sai kowa ya ce kai kai tana yiwa ko kafircin ne ma a ciki akwai wannan samun dukiya to ba dan ka aje a waye gari ba kowa ya bi wannan hanyar ba Allah ce to da mun ba su dan kawai kar ku tabbata cewa wai in a ba mutum wani abu a ba shi wata dukiya ko wani san Allah ne Allah Allah na san shi a in ba dan ka aje musulmai su juya ba ga wai jiyo da muja duk su koma kafirci to da duk mun ba kafirai wannan dadin su je dai su ji dadin a duniya karshe kuma ku a ajiye muku jin dadin na karshe wanda bai ya karewa su kuma su ji safu da wahala wanda bata karewa malai yake cewa wa qad radda subhanahu ala man yazunnu hadha dhanna bi qawlihi Allah subhanahu wa ta'ala yayi raddi ga wanda yake wannan zaton yayi raddi ga wannan zaton ga wanda yake irin wannan zaton wanda yake ganin cewa wai idan Allah ya baka dukiya son ka ne yake ko kuma idan Allah ya untata maka baya son ka to Allah ya yi raddi a cikin alkur'ani ga wanda yake wannan zakat ba Allah subhanahu wataala yake cewa fa ammal insanu kaga shi irin mutum idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijin shi ya jarrabe shi fa akramahu wa na'amahu ya girmama shi ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akrami sai ka ji ya ce ubangiji na ya girmama ni amma wa amma idan wuta lau amma idan ubangiji ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya kumtata mishi arzikin shi ma'ana idan wato arzikin shi zai arziki ne kadan fa yaqulu rabbi an saka ya ce ubangiji na ya walakantar da ni sai Allah ce kalla al'amarin ba haka ba yake ma'ana kenan al'amarin ba haka ba yake wanda Allah ya kumtata ma ba dan baya san shi bane ba wai ya walakantar da shi bane sannan kuma wanda Allah ma ya arzuta shi ba wai ya girmama shi bane duka jarrabawa ce shi ma an jarraba shi ne a gani yaya ne ya ce wani jarraba kai ma an jarraba kai shi yasa ya ce fa an bari san idza mabtala idan ubangiji ya jarrabe shi sannan kuma za ta iya yiwuwa a mumini mustaqim mumini wanda yake tabbatacce akan biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya bashi nima wannan kuma fadla ce ta Allah ga imani ga kuma jin daɗin duniya kamar yadda sahabbai Allah sun ya azurta su daga cikin sabai akwai mawadata masu kuɗi ta Abdulrahman ibn Auf Usman ibn Affan da sauransu masu kuɗi ne shi yasa ma za ga za ga sahabban da suka suka cewa manzo Allah zahaba ahlud dusuri bil ujuri suka ce masu kuɗi sun tafi da ladan muna sallah da su ni azumi da su amma in mun zo sadaka sai mu rabu su su yi mu kawai mara da zamu sai mu zalace to ku je ku tasbihi masu kuɗi suka yi an ce talaka su yi su tasbihi su ma suka ɗauka su yi tasbihi hallo suka dawo yau suka ce ya rasulullah wa'annan masu kuɗin hallo suna tasbihin wannan sai mu zalace to ai zalika fadlullahi yuti man yasha wannan fadlar Allah ce fadlar Allah ce ya zaɓi wani ya bashi ga ga ga dukiya ga jin daɗin duniya ga mulki ga komai amma kuma ga bin Allah wani ma sai ya aheyi ya Allah ya yi shi a matsayin annabi kamar su annabi Sulaiman ga mulki na mutum da aljani da duk wata dabba amma kuma ga annabta kaga wannan zaɓin Allah subhanahu wataala kenan yin haka Allah ya ce ba wai in Allah subhanahu wataala ya jaru mutum ba ya bashi ni'ima nuna yake nuna cewa Allah yana son shi ba kuma in Allah ya jarabi mutum ba ya sa mishi arzikin shi mai kumci ne a yake nuna cewa Allah baya son wannan mutum ko ya wulakantar shi Allah ce kalla al'amarin ba haka ba yake malai yace ai laysa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alayhi rizquhu aqulu qad karamtu wai ba dukkan wanda na mushi ni'ima bane Allah ke faɗi ma'ana ma'ana faɗin ma'anar faɗin wannan ayar kenan ma'anar ayar wannan ba dukkan wanda na mishi nima ba ne na ni yalwata mishi arzikin shi zan zamanto kamar na girmama shi akwai wanda zan mishi ni'ima zan arzuta shi amma kuma ba na girmama shi bane ya raba shi take ko kuma dai ma na walakantar da shi ne saboda karshe zai je iske saban wannan ni'ima Allah ya ce wala kullu man manibtalaytuhu wa dayyaqtu alayhi rizqu akunu qad ahantu sannan ko ba dukkan mutumin ba ne da zan jarrabe shi in kumta ta mashi arzikin shi zan zama tona walakantar da shi bal abtali hadha bi ni'am Allah ce ba dai ni zan jarrabu wannan da ni'ima ni'ima ce da bashi amma kuma sharraba ce idan bai kiyaye ta ba sannan kuma wa ukrimu hadha bil ibtila sannan shi kuma wannan zan girmama shi da jarrabawa kenan wanda na wanda na na wannan din shi na bayyake shi shi kuma na girmama shi amma shi ma ibtali ibtila'i shi wannan zan ga in bashi ni'ima jarraba ta shi ma wancan in jirma shi ni amma shi ne duka jarrabawa ce a in jirma afo in jirma in jirma shi kuma wannan da wannan jarraba da na mishi ma'ana kenan idan ya samu ya ci wannan jarraba ko kuma in jirma shi ta hanyar jarrabawa shi to duka wannan jarrabawa ce ga Allah subhanahu wataala shi za kamar yadda muka ce hadisin gashi nan malai ke cewa fita wa fi jami'in tirmidhi anhu inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu man la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu malai ke cewa wannan hadisin a jami'in tirmidhi daga shi dai wannan sahabi na baya shine Uqbah bin Amr da Allah ko dai daga wani sahabi tunda hadisin malamai sun ce wannan hadisin imamu turmizi bai rawaito shi ba hadisin wannan yana cikin musulun na imamu ahmad yana cikin musulun na imamu ahmad sannan imamu hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak imamu zahabi ya wafaka mishi akan inganta shi da yayi a duk da hadisin akwai ruwat wasu wanda suka zama to da yifai amma dai hadisin shi ma ko da bai inganta ba ta hanyar wannan isnadin yana da hadisai wanda sun goya mishi baya da wannan hadisin madalla yake cewa inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so zama wanda baya so saboda ita duniya ba kai wace a wajen Allah subhanahu wataala da Allah ya baka duniya ba shi ke nuna cewa yana son ka ba in haka ne to ina su fir'aun wanda aka ba su komi ina su karuna da aka ba su dukiya shi madalla yake ta amma wala yu'ti imana illa man yuhibbu amma Allah baya ba da imani sai ga wanda yake so kaga imani abu ne mai tsada a wajen Allah sannan bin Allah abu ne mai tsada Allah baya ba da imani baya ba da istiqama baya ba da salaha ta duniya to sai wanda ya fi so shi yasa za ka gani wanda suka zama to masoya Allah ne to za ka ga suna cikin yanayi na dan kunci amma shi ma wannan ba wai wata sunna bace ta Allah a ce wai duk wanda ya bi hanyar Allah zai zama to a cikin tsani ko wannan a'a kamar yadda muka wadi wannan waki ma yana yana wannan shi yana nuna cewa an samu wabiya Allah daga cikin managarta ga ga ƙarshen wannan ma ƙarshen misali ma ga annabawa daga cikin annabawa ka samu masu kuri ka samu masu mulki malaikata wa qala ba'du salaf shashin wasu na gabata suna cewa ruku mustadarij bi ni'amillahi alayhi wa huwa la ya'lam da yawa wanda za ga ana mushi talala da ni'imar Allah wanda ya alare shi alhali shi bai san talala ta yake mushi ba an saka ma mutum komai yana cikin nima ma kuma sa'a ma Allah shi kuma Allah talala ta yi mushi wa rubba magrurin yasturuhu Allahu alaihi wa la yaru da yawa za ga wani wanda ya ruku amma Allah ya tsirce shi amma shi bai san ba Allah ne ya tsirce shi amma a haka kuma yana ruku yana ganin cewa shi shi ne ko dan saboda kaza ne shi ko Allah ne ya rufa masa asiri ya rufa masa asiri wa huwa maftunin bi sana'in nas alaihi wa la yalam da yawa za ka samu wanda ya ruku ko an fitine shi da yaman mutane da suke mushi alhali shi bai sani ba kuma wannan yaban mutanen ya sa shi yana ganin ko shi wane ne yana jiji da kai yana kauce ma dokokin Allah yana sa'a ma Allah subhanahu ta'ala to kaga wannan shi ne nuna maka cewa wannan ba alama soyayya ba alama wasu soyayya Allah subhanahu ta'ala duka wannan jagaba wata fitina ce fitina ce ga shi wannan mutum dan haka a wannan shi ne kaushen wannan fasalin ko shi ne kaushen wannan fasali da malam ya yi to a wannan fasalin kuma abin da malam yake so ya isar wannan shubha ce da yake so ya bata wa'inda suke dogara akan cewa Allah ghafurur rahim ne ko Allah ramar ta yi wace komi kuma su ta sa'a mushi alhali kuma sun cewa duk yadda ka sa'a in dai ka sa'a ma Allah to Allah ramar shi ba ta cece ka ma'ana ba wai ba ta cece ka ba tunda Allah ya alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin cewa in ka sa'a mushi zai kama to in ka sa'a mushi wannan zai kama idan kuma ka bi shi ga abu zai yi wa maka zai fara maka to haka ne idan ka bi shi zai fara maka Allah bai ce ba a kibin shi a je a zauna a kaza ba shi ba illa in haka ne annabawa da ba su yi komai ba da sun yi bauchi annabawan Allah da sun da da sun ki komai tare da kuma cewa annabawa su suke da kusanci ga Allah subhanahu wataala amma kuma su suka yi kowa jari cewa wajen ibada wajen bin Allah subhanahu wataala ga sahabbai shi sunan ne insha Allah ta'ala anan za mu dakata abin da muke yi Allah ya lada annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala ya rubuta da sirri da rubutu ne